الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta lahadi domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kawo ƙarshen magana ta al'imam muhammadu gazali wanda ya tattauna kan abin da ya shafi wani taro mai girma an yi shi a nan jami'a ta Bristol a Amurka wanda ɗaya daga cikin waɗanda suke magana a wannan taro ya yi waɗansu tambayoyi wanda daga ƙarshe wato al'imam al-ghazali ya ce wulhulasatu annad da'ina ilal islami ya turkuna al-mada'uwina ilaihi fi hairatin li'annahum hum anfusuhum fi haira wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan gabar da malam ya ce wa fi muqaddimati risalati hadiyyati as-sultan ila muslimi bilad jaban to malam ya ce wa fi muqaddimati risalati wato a cikin muqaddima ta risalar da take doke da wannan unwani take doke da wannan address din hadiyatu sultan ila muslimi bilad jaban wato kyauta ta musamman ta sarki wanda ya yi ta zuwa ga musulmai na garin jaban imma jaban ko ka ce jafan jafan ai akwai jafan ko yawwa to ita ce da larabci ake ce mata jaban to kyauta ta musamman ta sarki wanda ya bada ta zuwa ga musulmai wanda suke zaune a ƙasin jafan للعلامة محمد سلطان للعلامة محمد سلطان المعصوم رحمه الله تعالى na wannan malami Muhammad Sultan Al-Masumi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to a cikin wannan littafi a muqaddimar sa yace innahu kana warada alayya su'alun haqiqa tambaya ta zo mu min muslimi biladi Jaban wato daga musulmai na garin jaban yani al-yaban wato musulmai na garin yaban shine jafan kenan nin ballati tokyo a osaka daga garin nan guda biyu tokyo da kuma osaka wato tambaya ta zo mun fi sharqil aqsa wanda su waɗannan garuruwa guda biyu a cikin japan a ɓangaren gabas mafi nesa a nan suke irin can nesa-nesa cikin wato irin kama a yankin Nijar a ce wajen su difa yankin gabas kenan wanda take mafi nisa to su ma a cikin kasar bokiyo da ausaka a yankin gabas mafi nisa suke a cikin garin a cikin kasar hasiluhu abinda tambayar take kunshe da shi shine tambayar da aka mishi aka ce mishi ma haqiqatu dinil islam menene haƙiƙanin addini na musulunci addini na musulunci wanda musulmai suke kira zuwa gare shi menene haƙiƙanin sa summa ma ma'anar mazhabi sannan kuma menene ma'anar mazhaba don sun ji ana cewa idan mutum ya shiga musulunci to sai ya kasance a cikin mazhaba to me ake nufi da mazhaba وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة شين yana zamantowa dole wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi ya shiga cikin addini na musulunci shin wajibi ne a kan shi ya yi riko da mazhaba daga ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobin guda hudu wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah ta'ala ya sharrafa shi ya ɗaukaka shi ta hanyar shiga musulunci ya shiga cikin wata mazhaba daga cikin waɗannan mazhabobi guda hudu wanda muke ji suna ta yawo a duniya ai an ya kuna malikiyan shin wajibi ne akan shi ya zamanto ba maliki au hanafiyan ko ya zamanto hanafiya au shafi'iyan ko ya zamanto ba shafi'i au ghairaha ko kuma wata su ko ya zamanto ba hanbali au la yalzam ko kuma hakan din ba wajibi bane idan mutum ya shiga musulunci dan ya ce baya shiga mazhaba bai ba abin da yake laifi ne mai girma bai ba laifi suka ce da shi li'annahu qad waqa'ahu ikhtilafun azim li'annahu haqiqa yadda lamarin yake qad waqa'a ikhtilafun azim haqiqa sabani mai girma ya afkuhuna a nan garin wato ya afku a ƙasar nan tamu ta Yaban a garin nan na Tokyo wani za'un wahimun da ja'in ja wanda take mai fadi mai muni حينما أراد عدة أنفار من متنوّر الأفكار lokacin da waɗansu adadi na jama'a min mutanawwiril afkari waɗanda suke da kwai kyakkyawan tunani min rijali yabuniya daga cikin mazajen da suke rayuwa a garin yabuniya to lokacin da suka yi nufi an yi dukulu fi dinil islam su shiga cikin addini na musulunci to sai muka ga cewa musulman a tsakankaninsu sun yi saɓani mai girma da kuma ja'in ja wanda take mai muni wanda take mai alloba wahim shine abin da yake da alloba a cikinsa da cuta to lokacin da waɗansu masu kyawun tunani wanda Allah ta'ala ya arzuta su da ƙwalluwa mai kyau da tunani mai kyau kuma wanda ba musulmai ba ne su to sai suka yi niyyar za su shiga cikin musulunci wa ya ta sharrafu bi sharafil iman za su samu daraja da ɗaukaka da ɗaukaka ta imani fa'aradu zalika ala jam'iyyatin musulmin alka'ina fi tokyo to sai suka bujiro sansu ga musulunci ga jam'iyya ta musulmai wanda shada kwatatta take nan tokyo wato wanda a nan ne inda babbar wato markaz ɗin yake nasu to sai waɗannan mutanawirul afkar waɗanda suke da kwai kyawun tunani wanda suka yi niyyar za su shiga musulunci to sai suka samu ƙungiya ta musulmai wanda babbar sharafatar ta take nan tokyo sai suka ce to ga abin da suke nufi suna so za su shiga musulunci to ashe a cikin ƙungiya ɗin ba mazhaba ɗaya ba ce a ciki akwai 'yan shafi'iya akwai 'yan malikiya akwai 'yan hambaliya akwai 'yan hanafiya faɗala jam'un min ahalil hindi to sun zo su sun sun ga wasu wannan jam'iyya sun ce to musulunci suke so su shiga tana cikin tattaunawa to sai wani adadi daga cikin wannan kwamiti din waɗanda suke mutanen indiya ne sai ce to yan baje an yakhtaru mazhabal imami abi hanifa to ya kamata dai daga sun shiga musulunci mazhabar da za a ba su ita ce mazhabar imamu abu hanifa ya kamata ya zamanto bayan sun shiga musulunci kai tsaye a ɗora su a mazhabar al'imamu abu hanifa li'annahu sirajul umma saboda abu hanifa shine fitila ta al'umma saboda dama wajen indiya an fi samun irin wannan takife ɗin da wajen indiya da wajen indonesia da wajen afghanistan to ana samun irin 'yan takife ɗin mazhaba wanda su suna ganin cewa limaminsu shi ne wato fitilar al'umma wanda da shi al'umma take ganin haske da shi al'umma take ci gaba wa ƙala jam'un min ahli indonesia jawa to sai waɗansu adadi waɗanda suke cikin wannan kwamiti ɗin wanda su kuma mutanen indonesia ne daga cikin a ƙasar indonesia garin jawa za mu ga cewa indonesia ƙasa ce wanda tana ɗauke da musulmi masu yawa don ma a tarihi ana nuna cewa adadin musulman da suke cikinta sun fi na saudiya mun gane da kyau ƙasa ce wanda kuma gaskiya tana da kwai har yanzu min hatta ta karatu tana da gwabi sosai to sai suka ce yalzamu an ya kona shafi'iyan to ya kamata a ce suna shiga musulunci kai tsaye su zama to 'yan shafi'iyya ba wai sirajul umma ba ne ne sirajul umma din tsohon dattijan mun gane da kyau suka ce ga ɗan shafi'iya imamun shafi'i wanda ai shi ne fitila ta al'umma to lokacin a gabansu ne su waɗannan wanda ba musulmai ba suka ji ana wannan tattaunawa su waɗancan sun ce dole a shiga hanafiya wannan sun ce dole a shiga shafi'iya falamma sami aljabaniyuna kalamahum to lokacin da su waɗannan mutanen jaban ɗin wanda suke 'yan kasar japan wannan mutanawirul afkar masu kyawun tunani dinna wanda sun zo su musulunta to lokacin da suka ji zancen wannan musulmai din a tsakankanin su wancan sun dabi su zamanto 'yan hanafiya su waɗannan sun ce su kuma sai dai in sun shiga su zamanto 'yan shafi'iya ta'ajjabu jiddan sai suka yi mamaki kwarai da gaske suka ce a ya ce ashe ba kafirci bane yake da wannan hatsaniyar ashe a cikin musulunci din ma daga nesa ne muke musu kallon a haɗa suke ashe su din ma a cikin hatsaniyar suke a cikin saɓanin suke wata hayyaru fi ma ƙasadu sai su waɗannan wanda suka yi nufin su musulunta sai suka kiɗime suka ɗimauce dangane da abin da suka yi nufin za su yi wasaratu mas'alatul mazahibi saddan fi sabili islami sai zamanto wannan mas'ala ta mazhabobin nan shi wancan ya ja ya ce sai da a yi mazhabar shi shi wannan ya ja ya ce sai da a yi mazhabar shi sai ta zamanto ta kange su ga barin shiga cikin musulunci ta kange su da kan hanya ta musuluntarsu ya zamanto sun ce to inda haka ne abin a cikin musuluncin ma ana samu wannan hatsaniya kamar yadda dama abin da yasa za su bar arnancin hatsaniyar da take cikin shi ce to tunda haka ne sun gwammace su zauna a yanda suke din ce da a ce sun shiga kuma hallo wani rikicin ya barke wanda rikicin da suka karanta in ya barke sun san da za su warware shi amma yanzu su yanzu sabbin shiga musulunci ne ban san ba menene abin da yake cikin mazhabar al-Imam Abu Hanifa na gaskiya menene ba na gaskiya ba menene abin da yake cikin mazhabar al-Imam Shafi'i na daidai wane ne ba na daidai ba barantana su iya bambanciya to he zamanto sun ce sun haƙura da musulunci din kaga anan tasirin mazhaba da riƙau na mazaba irin masu takife takalidi na makafu ya ja waɗanda suka yi niyyar za su shiga musulunci sun fasa shiga musulunci ɗin to shi yasa can albani yake cewa da a ce saɓanin ya tsaya a kansu kaɗai to da ɗan matsalar da ɗan raguwata to abin ya ma kai cewa har ma waɗanda za su musulunta wani lokacin masalar mazhaba din nan tana kange su gaba da shiga musulunci a bar mutum ya musulunta idan ya musulunta shikenan a dora shi akan alkitab wa sunna ala fahmi as-salafi salih wannan lokacin da ka mishi haka kaga yayi wa al-imamu Abu Hanifa alliance yayi wa al-imamu Malik alliance yayi wa al-imamu Shafi'i alliance yayi wa al-imamu Ahmad alliance kowanne ya zama nashi bai zaɓi mazhaba guda ɗaya ba mun gane da kyau to wannan ita ce matsala ta biyu daga cikin shubohi guda hudu wanda malam ya kawo a wannan guri to sai kuma shubaha ta uku ya ce wa yaz'umu akharuna to waɗansu daga cikin waɗanda suke da wato bita zaizai na mazahaba suna rai cewa anna ma'ana hadhal ladhi tad'una ilaihi haƙiƙa ma'anar abin nan da kuke kira zuwa gare shi malam albani min al-ittiba'i lis-sunna nabin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa adamil akhdhi bi aqwalil a'immatil mukhalifati laha da kuma rashin yin riko da maganganu na malamai maganganu na malamai wanda suka saba wa sunna din ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yin hakan din tarkul akhdhi bi aqwalihim mutlaqan barin yin riko ne da maganganunsu mutulakan sake ba kaidi walistifadati minha sannan kuma wato barin neman fa'idantuwa ne milijiti hadatihim da ƙoƙarinsu wa ara'ihim da kuma ra'ayoyinsu da fatawoyinsu wato waɗansu daga cikin 'yan mazhaba suna ganin cewa abinda irin su malam albani da waɗanda suke kafin shi suke kira zuwa gare shi na cewa a yi riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ajiye dukkan wata magana ta wani malami daga cikin malamai na musulunci idan har wannan magana ta wannan malami ta ci karo da alkur'ani ta ci karo da sunna to a ajiye ta a gefe a yi riko da alkur'anin a yi riko da sunna to suka ce irin wannan fatawa ɗin da take fitowa daga bakin irin su albani da waɗansunsu wannan yana nuni akan cewa a yi watsi da maganganu na malaman kacokam ga baki ɗayansu da kuma barin neman fa'idantuwa daga ijtihadat nasu ƙoƙarin da suka baza a cikin al'umma kenan ba ma wani tasirin wannan ƙoƙarin nasu da kuma fatawoyinsu da suka bada ba za a fa'idantu da su ba za a moru da su ba to waɗansu haka suke faɗa duk wanda ya ce a yi riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna tunanin cewa yana nufin a ƙona littattafai na fiƙo ba haka yake nufi ba ko kaɗan ba haka yake nufi ba kuma duk wanda yake da wannan fahimta ɗin to ya yi fahimta wanda take mai kuskure fahimta ce wanda take mai muni albani ya ce faƙulu ya ce ni sai in faɗa game da ba da amsar wannan tambaya game da ba da amsar wannan shubaha da aka barbaɗa wa waɗansu inna haza za'ama ab'adu ma yakunu anis sawadi wannan rayawar cewa idan muka ce a yi riko da sunna a bar dukkan maganganu na malamai wanda suka saba wa sunna mu ce ana nufin cewa a bar maganganu na malamai ne ga baki ɗaya ka cokam da masu kyau ɗin da waɗanda suka saba wa sunna ɗin ce wannan rayawar tasu shine mafi nisan abin da yake kasancewa daidai ba daidai ba ne ko kaɗan bal huwa batilun zahirul butulani bari dai wannan magana tasu ɓatacciyar magana ce kuma ɓacewarta a bayyane yake ɓacewar maganar ba wai a ɓoye ma yake a fili ƙarare yake kama ya budu zalika jaliyan minal kalimati sabiqat kamar yadda akan ɗin yake bayyana a fili ƙarara daga kalmomin da suka gabata daga bakunan masu su mun samu kalmomi masu tsada daga bakin al'imamu abu hanifa wanda ya ce kada a yi riko da maganganin shi ya ce wa ma ɗalibinsa na kusa da shi ya ce yusuf wai haka la taktub kulla mata su ma'uminni fa'in ni aran ra'ayar yau ma wa a turkuhu gadan wa aran ra'ayar gadan wa a turkuhu ba da gadin wannan fatawa ce ta al'imamu abu hanifa magana sace ya ce yusuf kai canka duk abin da ka ji daga bakina kada ka ce za ka rubuce shi kada ka kuskura ka rubuce shi don zan iya ba da fatawa yau in sauka daga kanta gobe zan iya ba da fatawa gobe in sauka daga kanta jibi wanda hakan din ba yana nuni akan cewa ba yau da jiya da shekaran jiya akan wasa nake ba a'a ina kan aljada din sai dai karatu a kullum yana karasawa mutum ya waye ya fahimci daidai ya bi ta ya fahimci kuskure ya kauce mashi mun gane da kyau ga al'imamu malik imamu malik ya ce kullum yi hazu min ƙaulihi wa yi raddu ko wa yi turaku illa sahibu hadal kabar ya ce kowane ne a duniya a yanzu za a iya ɗaukan maganar shi wanda ta dace da daidai a yi aiki da ita kuma za a mai hartin maganar shi wanda ya yi a watsar mai da kayan shi saboda bata dace da daidai ba sai ma'abucin wannan kabari shi kadai ne magana shi wanda ta tabbata ba a hurtunta kowace wajibi ne akan ka kabita mun gane da kyau ga kuma al'imamu shafi al'imamu shafi yake cewa ɗalibinsa al'imamu ahmad antum a'lamu bil hadithi ne kun fi ni sanin sunna ta ma'aiki kun fi ni sanin hadisai idan kuka ji hadisi wanda ya tabbata ku ba mu labarinsa kufiyan kana au basariyan au shamiyan daga kufa ne isnadin shi ya fito ko daga sham ne ko daga basra ne ku ba mu labari mu za mu aiki da shi sannan kuma ya ce kada a yi magana kada a yi aiki da magana shi idan ya faɗi magana fa mahama qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi khilafun an rasulillahi sallama fal qawlu ma qala rasulullahi wa huwa qawli ka kuma al imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa rahmatullahi alaihim ajma'ina to kaga abin da ya gabata na baya na kalmomin da suka faɗa masu tsada yana nuni akan cewa su ma bu su yadda ba da abi su akan kuskuren da suka yi abin da suka yi magana akai shine duk lokacin da aka hango kuskuren su aka tsinkayi wata magana wanda sun saba wa sunna akanta to ai jifa da wannan magana tasu ayi riko da sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa innaha kulluha tadullu ala khilafi wato haƙiƙa maganganun da aka ambata a baya dukkaninsu suna nuni akan saɓanin wannan shubha ta shi ɗan ra'ayi riƙau wanda ya kawo ta wa anna kullal ladhina du'u ilaihi haƙiƙa dukkan abin da mu muke kira zuwa gare shi inna ma huwa tarku ittikhadil mazahibi dinan sani dai kadai shine mu abin da muke kira zuwa gare shi shine abin rukon mazhabobi a matsayin su ne addini a doki mazhabobi su ne tushe na addini alkitabu sunna idan ya mara musu baya saboda za a yi aiki da shi ne saboda ya mara wa mazhaba baya ba za a yi aiki da mazhaba bane saboda ta mara wa alkitabu sunna baya mun gane akwai bambanci tsakankanin wanda ya riki mazhaba a matsayin far'uce min alkitabi wa sunna idan ta dace da alkur'ani da sunna zai yi aiki da ita idan ta ci karo da alkur'ani da sunna zai ajje ta yi aiki da alkitabu wa sunna da kuma wanda shi kuma yana ganin cewa mazhaba din ita ce tushe zai yi aiki da alkur'ani da sunna ne lokacin da alkur'ani da sunnan suka dace da mazhaba amma ba zai yi aiki da alkur'ani da sunna ba lokacin da alkur'ani da sunna suka saba wa mazhaba shi mun gane da kyau mu fahimci bambancin idan mutum ya ce yana mazhaba sali ya ce shi dan malikiya ne amma sai ya zamanto malikiyar da yake kai ya tafi akan cewa dukkan mas'alar da alkur'ani ya tabbatar da ita to ko malikiya ba ta tabbatar da ita ba yana tare da wannan mas'ala din mas'ala din da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta tabbatar da ita to ko da malikiya ba ta tabbatar da ita ba yana tare da wannan matsala saboda alkur'ani da sunna su ne musulunci ɗin mun gane da kyau sannan kuma yana da ra'ayin cewa dukkan matsalar da ya zamanto malikiya ta tabbatar da wannan fatawa ɗin amma wannan fatawa ba ta da ƙanshin gaskiya ko alkur'ani ko a sunna to zai aje wannan fatawa to kaga wannan alkitabu sunna yake yi wa aiki ba za ka ce mai ɗan malikiya ba saboda akwai lokacin da yake ballewa malikiya din saboda ta sabawa alkitabu sunna haka dan shafi'iya idan ya zamanto haka ne tsarin shi ya dora shafi'iya akan alkitabu sunna sai bayan ta gitta alkitabu sunna sannan zai aiki da ita amma fatawar da aka bada wanda ya zamanto littafin Allah ya kare ta ko sunna ta mayaki ta kare ta zai yi watsi da wannan fatawa din mun gane da kyau ya yi riko da ta alkitab din ya yi riko da ta sunna din to wannan shi ma sai ya zamanto haka dama yawanci malamai suke yawancin malamai za mu ga tun ma can can can can can in ka ɗauka tun ƙarni na hudu na biyar na shida na bakwai za a ga haka ne to ana samu amma a wancan lokacin ɗin ma masu takifan mazhaba akwai wani yake cewa ana hambaliyun ma hayitu wa in amut fa wasiyyati lin nasi an yatahambalu ya ce ni ɗan hambaliya ne matuƙar rayuwata ba zan sauka ba da kanta kuma idan ma na mutu dai a tashe da cikin 'yan hambaliya kuma wasiyar da zan yi wa mutane shine su zamanto 'yan hambaliya kaga wannan cikin 'yan hambaliya kenan to cikin 'yan shafi'iya ma akwai dai 'yan ra'ayi riƙauɗin wanda su ma suna koɗa mazhabarsu haka cikin 'yan malikiya haka cikin 'yan hanafiya akwai wani littafi ɗan ƙarami wanda a jami'a idan mutum yana sana'ula yake karanta shi almadkhal ko madkhal alalfiƙi na daimanta sunan shi madkhal almarhal ila ilmin fiqh wato almarhal ila ilmin fiqh na addaktar Umar ba hafizahullahu war'a to a ciki ya kawo maka mazhabobin nan kusan har ma mazhaba ta zaidiya da shi'i da shi'iya duka ya kawo su shi'iya zaidiya da imamiyya da kuma ta zahiriya sai kuma mazhabobin da can farko farko akwai su wajen guda goma sha uku wanda irin ta sufiyan ibn sa'id ne sauri irin ta su shu'uba da sauransu to duka ya dan kawo su kadan amma su ya dan yi magana su kadan ne to da ya karshe kuma ya kawo irin maganganu na yan takife din mazhaba wanda kowane ga yanda dan mazhabar ya faɗa akan mazhabar shi yanda ya wanke ta ya mata gwal ya mata kwalliya ya fifita ta akan sauran mazhabobi sannan kuma wa nasbiha makanal kitabi wa sunna sannan kuma abin da muke kira zuwa gare shi shine barin kafa wato mazhabobi dinnan mazhabobi dinnan gurin littafin Allah da sunna ta ma'aiki gurin da ya kamata a ce an an yi amfani da alkur'ani ko an yi amfani da sunna ta ma'aiki mu ce to kuma da mazhaba za a yi aiki wannan shine abin da mu muke kiran ayi watsi da shi ba wai muna nufin cewa kada a karanta littattafai na mazahaba ba ka cokam to idan ba a karanta littattafai na mazahaba ba ka cokam to ya za a yi a fahimci abin da yake cikin mazahaba din na daidai da kuma na rashin daidai din karanta mazahaba din wannan shi yake nuni akan cewa a nan za ka gano ga inda mazahaba din ta dace da gaskiya ga kuma inda ta dace da kuskure na'am bihaisu ya kunu ruju'u ilaiha inda tanazu'i ta yanda arruju'u ilaiha komawa zuwa gare ta zai kasance inda tanazu'i yayin da muka samu wato jayayya tsakankanin mu da kai wato akwai wanda za ka ga cewa idan kuka yi garrama da shi ka ce mai wannan abin naka bai tabbata bai raka ce a'a ka karanta almajmu'u ka karanta almujmu ko ka karanta littafin risala anya ko wannan ka karanta risala ka to me ibnu abi zaid ne kairawa ne abin da ya tabbatar a risala shine halaccin hakan ne kai kuma ka raka ina maka zance annabi ya ce bai halatta ba ka raka ibnu abi zaid ne kairawa ne to za ga akwai wanda shi yanzu in kuna masala kuna tattaunawa da shi ka kawo aya ga ta a fili karara shi kuma in ka ce kawo hujja sai ya je shi can ya zo da almafusu almabsut littafi ne na fiyo a mazabar al'imamu abu hanifa ko ya je zo maka da almuguni na ibn qudama wanda almuguni shi kuma littafi ne na fiyo wanda shi kuma wanda ke almuguni akwai hadisai sosai a cikin shi amma littafi ne na fiyo na mazabar imamu ahmad ko ya zo maka da littafin a zadul mustanqi ko wani daga cikin da littattafai na fiƙihu ya diba ya kawo maka wani littafi na fiƙihu kana mai magana akan alkur'ani ya raka maka zancen to ga malam ya fiƙihu abin da ya faɗa kafi su sanin ayar ko kafi su sanin hadith to yace mu abin da muke hani akai shine a riki alqur'a a riki mazhaba ya zamanto a matsayin ita ce addini a kafa ta ta zamanto ita ce kamar hakima akan dukkan waɗansu matsaloli namu waɗansu matsaloli namu mun gane da kyau to wannan shine bai dace ba aw inda iradati istinbati ahkamin jadidatin ko kuma mu kafa mazhaba ta zamanto ita ce wato wanda za mu koma wajenta lokacin da muka yi nufin istinbatin waɗansu hukunce-hukunce wanda suke sababbi hukunce-hukuncen da ya zamanto babu su a wancan lokacin abubuwan da ya zamanto a wancan lokacin babu su to kuma yanzu sababbi ne akwai annawazi matsaloli wanda suke sababbi to idan muka tashi za mu yi istinbadin hukuncinsu shin wannan abun halali ne ko haramu ne wannan abun wajibi ne ko sunna ne ko mustahabi ne to za mu leƙa ne cikin alkur'ani da sunna mu ga yadda ya kamata mu ba su hukunci ko za mu leƙa kan mazhaba ne to su waɗanda suke 'yan ra'ayi riƙau na mazhaba suna ganin cewa za a koma wajen mazhaba ne abinda mai mazhaba ya tabbatar na istinbadin da shi yayi to a kalkashin istinbadin nashi kuma sai mu istinbadin wannan hukunci din tare da cewa kuma yadda ya kamata shine a koma daga alkitabu wa sunna din kamar yadda su ma dai magabata din daga nan suka ciro littattafan nasu littattafan nan na fiqhu idan muka ɗauka shafi'iyya hanafiya malikiya hambaliya dukkaninsu masu littattafan sun gina littafin nasu ne akan alkitabu sunna ba wai alkitabu sunna aka gina akan littafin nasu ba ba wai alkitabu sunna ba aka gina littafi aka gina shi su akan littafinsu ba an gina sun gina littafinsu ne akan alkur'ani din da sunna to da haka yadda ya kamata mu shine mu tafi yanda su ma suka tafi akai mun gane da kyau kama ya fa'alu mutafaqqihatu hadha zamani kamar yadda waɗansu daga cikin faqihan wannan zamani suke yi waɗansu daga cikin faqihai na wannan zamani haka suke yi wa alaihi wada'u al-ahkam al-jadida lil ahwal ash-shakhsiyya wato akan haka ne ma suka ajje hukunce hukunce wanda suke sababbi ga halaye wanda suke na shakhsiyya na bil adama sannan kuma wanne kahi wa talaqi akan shi ne suka dora waɗansu hukunce-hukunce wanda suke sababbi wanda suke da alaka da aure da kuma hukunce-hukunce wanda suke sababbi wanda suke da alaka da saki wa ha da waɗansunsu duna an yarji'u fiha idal kitabi wa sunna ba tare da sun koma ba zuwa ga wato wannan hukunce-hukuncen sababbi da za su saka a cikin al'ahwalu shakhsiya da cikin annika da cikin abbalak ba tare da sun koma ba zuwa ga alkur'ani da sunna liya arifu sawaba min haminal khata'i saboda su gano daidai daga sunna din da alkur'ani saboda su gano daidai daga cikin alkur'ani da sunna min ha daga wannan abin da suke kai dinnan min al khata'i daga kuskure wal haqqa min al batil saboda su gano gaskiya daga barna wa inna ma ala tariqati ikhtilafihim rahma wato suna nan akan hanyar su ta cewa manzo Allah ce ikhtilafu ummati rahmatun wato har yanzu suna nan ne suna mallake wannan hadisi wanda hadisi ne wanda yake bara gurbi wanda ba hadisi bane wanda ya tabbata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato hadithi ne wanda ya ci karo da karantarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma wata tabbu'ur rukhas wata yasiru awil maslahatu za'amu yace da kuma bibiyar rangwame ar rukhas akwai wanda za a ga shi ya tatabbu'ur rukhas yana bibiyar rangwame cikin malamai akwai wanda ya magana akan irin wannan wato wanda yake ta tabbu'ur rukhas daga ƙarshe ta zandaka yana zamantowa zindiki ta tabbu'ur rukhas shine yanzu idan misali mas'ala din da kaga an yi maganganu guda biyar akan ta shikenan ka diba ka ga wace magana ta fi sauki ba wai wace ta fi ƙarfin dalili ba wace ta fi sauki to kai kana tare da wanda ta fi sauki ana ba ruwanka da wanda ya tafi akan wannan mas'ala din mun gane da kyau in dai ta fi sauki to kana tare da ita haka na a wata masa a wata mas'alar kuma lohe ka ce to wace ta fi sauki an yi sabani uku akai to sai ka diba wace ta fi sauki sai ka tafi akan ta wattaisiru da kuma attaisir dun sauki wani za ka ga cewa shi san kawai sauki yake ina inda sauki yake me aka faɗa to wane ne ya tafi akan kaza to muna tare da shi saboda me saboda fatawar shi ta fi rashin tsauri a wannan bangare din amma wane fatawar shi tana da tsauri a wannan bangare din sai ya zama to mutum yana bibiyar rangwame da sauki awil maslahatu ko kuma maslaha wace ta fi zamantowa maslaha yanzu a cikin al'umma fatawoyin nan guda biyar lalle kowace mun ji ta amma wace ta fi zamantowa maslaha ga al'umma a yanzu to muna tare da ita za a mu albani ce sun raya haka wanda haka shi kuma bai dace a cikin musulunci ba wa ma a hasana ƙaula suleiman taimi rahimahullahu ta'ala ya ce yi mamaki da maganar suleiman ibn ƙarhan a taimi suleiman ibn ƙarhan a taimi wannan ɗaya ne daga cikin tabi'ai allah ta'ala ya ji kansa da rahama yi mamaki da maganar da ya yi ya ce in akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharru kulluhu idan kai riko da rangwamen kowane malami to sharri zai tattaru a wajenka ga baki ɗayansa sharri ga baki ɗayansa zai tattaru a wajenka ka tattara sharri ne saboda misali idan muka ɗauka duk matsaloli yawanci za a ga cewa akwai sabani na malamai a kai misali mu ɗauka sallar jam'i akwai malaman da suke ganin cewa sallar jam'i wajibi ce akwai malaman da suke ganin cewa sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi da wajibi da sunna mai ƙarfi wanne ya fi ƙarfi a nan wajibi sai ce kai ba ma tare da wanda suka tafi akan wajibi ce muna tare da wanda suka tafi akan sunna ce mai ƙarfi za mu yi sallar mu a gida mun gane da kyau akwai malaman da suke ganin cewa idan mutum ya zo zai yi alwalla niyya wajibi ce akwai waɗanda suke ganin niyya ba wajibi ba ce da kankanin wanda suka tafi akan cewa niyya wajibi ce da wanda suka ce niyya ba wajibi ba ce wanda ya fi ƙarfi niyya wajibi ya fi tsanani ya ce to muna tare da waɗanda suka tafi akan cewa niyya ba wajibi ba ce ina tare da hanafiya ana mun gane da kyau idan aka zo ɓangaren abin da ya shafi a itimamu safi sai an cika na farko sannan a fara na biyu sannan sai an yi na biyu sannan a fara na uku kale zamanto an samu kwalga a na ɗaya a tsiri na biyu akwai wanda suke ganin cewa hakan ɗin wajibi ne saboda manzo Allah ya ce atimmu sufufa al'uwala fal'uwala ku cika sahu na farko farko sannan na farko farko ko atimmu sufufa al'awwala fal'awwala fa in kana naqsun falyakun fi safil muakhkhar to kuma akwai malaman da suke ganin cewa sahu na farko ba wajibi bane sai ya cika zaka tsire sahu na biyu to wanne yafi sauki ciki to za mu ga cewa duk matsaloli da dama za ka yi ta ganin cewa ba matsalar da za ka samu ka ga cewa malamai sun haɗa a kanta duka illa kala'in akwai 'yan kaɗa amma dai yawanci za ka ga cewa an yi saɓani a kai to in ka ce za ka dinga tafiya kowanne za ka ɗauki rangwame nasa kamar yadda mun sha kafa hujja mun sha kafa mun sha buga misali da cewa idan mutum ya taɓa matar shi a malikiya alwallarsa ta warware idan ya ci naman ragumi a malikiya alwallarsa ba ta warware ba idan mutum ya taba matar shi a mazabar al'imamu ahmad alwallarsa ba ta warware ba idan ya ci naman ragumi a mazabar imamu ahmad alwallarsa ta warware mun gane da kyau to sai ya ce to yana tare da malikiya wajen cin nama yana tare da hambaliya wajen taba mace kaga anan akhadha bi rukhsatil malikiya wa akhadha bi rukhsatil hambaliya wajen cin nama ya ɗauki sauƙin malikiya a nan wajen taɓa iyali ya riƙi rangwame na hambaliya ya gani da ƙarshe kuma ya tashi ba shi da addini ta kowane ɓangare za a ga cewa in aka ce an ba shi damar ya kaza sai ya zama ya tafi aka haka cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa idan ka tafi juma'a ka riski zaman tahiya to idan aka sallame za ka yi sallar juma'a ne raka'a biyu mun gane da kyau akwai wanda suke da wannan ra'ayi din akwai kuma waɗanda suke da ra'ayin cewa idan ka tafi juma'a an gama ba za a fara sallah to in limami ya sallame sai ka tashi kai raka'a bi sai ka karo raka'a bi saboda baka samu ba ta ɗaya da ta biyu ba mun gane akwai kuma yanda muke kai shine in ka je ka in ka samu raka'a ɗaya to ɗaya zaka karo in baka samu ba raka'a ɗaya ma to zaka yi azuhur ne akwai wanda suke da wannan ra'ayi din to kaga idan muka kallaci wajen sauki wanda ya tarda wanda ya tarda zaman tahiya idan aka ce yayi azhur da idan aka ce yayi juma'a wace tafi sauki juma'a tafi sauki saboda juma'a raka'a nawa ce bi ce azhur raka'a nawa zai in mazaunin gida ne tsaka hudu zai to kaga anan in yace zai bi rangwamen wannan malamai din kaga bai kyauta kai shi ba to akwai fatawa din daga magabata wanda ta tabbata irin waɗannan mu ta gani in mutum yana karanta ko zurkani ko wanda daga cikin littattafai wanda suna dauke da irin waɗannan fatoyi din zai yi ta gani na'am a zahar zai inda ya samu tahiya a zahar zai mu ga da kyau rawahu ibn abdul barri wato ibn abdul barri annamari shi ya rawaito wannan asar din na Suleiman ibn Barkhan at-Taimi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa jami'u bayanin ilimi wa fadlihi juz'i na biyu safaha ta 91 zuwa 92 wa qala aqibuhu wa qala aqibahu wato ibnu abdulbar ya faɗa a ƙarshen wannan magana ta wato suleiman ibnu barkhan ataymi bayan ya kawo wannan magana tashi ta wajen abin da ya shafi kada mutum ya dinga bin rangwame na malamai kada ka mai da hakanan shine addininka kowane lokaci idan aka ce an yi saɓani a wannan matsala ɗin maganganu guda uku ka ce kowanne a kawo maka dalilinsa idan aka kawo maka dalilin shi wannan shi ya kafa hujja da ayar ƙur'ani ka ji cewa aya ɗin ta zauna cicif ya kafa hujja da hadisi yana cikin bukhari da muslim ka ji ya zauna cicif ya ce to muna tare da mai bukhari da muslim da mai ƙur'ani mun gane da kyau wancan ya kafa hujja da hadisin da yana cikin sunan abi dawuda amma malamai sun sabani akan ingancin shi da rashin ingancinsa kamar yadda za mu ga matsala ɗin abin da ya shafi juma'a idan idi ya dace da ranar juma'a kaga akwai malaman da suke ganin cewa ba juma'a ba azawar su gane wanda wannan ta fi kowace sauki inda ya ta ɓangaren aiki ce ta fi kowace sauki in ka tafi idi ba sai ka yi sallar juma'a ba kuma ba za ka yi azuwar a gida ba da wannan cikin magabata akwai waɗanda suke da wannan fatawa ɗin to amma za mu ga magana ce marjuhiya kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahama ya yi magana a kai shi yasa irin fatawoyi na malamai idan suka tabbata iya abin da za ka kalla shine in dai kana da kwai tubarau shine ka karanta dalilin kowane malami da me jingina to idan ka karanta daga nan kuma sai ka fita da natijar wane ya fi gaskiya kai a wajenka mun gane da kyau kuma kada ka zamanto mai son kai wani lokacin son kai yana hana mu yi wa mutane adalci haza ijma'un la a'lamu fihi khilafan ibnu abdul barri yace wannan magana da suleiman ibn qarhan ya faɗa a taimi yace wannan ijma'i ne wanda ban san wani wanda ya saba mai saba mai cikin malamai ba kowa cikin malamai ya san cewa idan ka ce za ka bibi rangwame na malamai to sai ya zama to sharri ga baki daya tattara a wajenka yasa wani daga cikin malaman ma yake cewa man tatabba'ar rukhas ta zandaka duk wanda ya ce zai bibi rangwame na malamai to shi kuma zai zama to zindiki saboda ba malamin da za a ga cewa ya yi rangwame a wannan masala din to sai ka same shi a wata masala din kuma ya fi kowa zafi mun gane da kyau in ka ɗauka al'imamu abu hanifa za ga a waɗansu matsaloli ɗin yana ɗan ba da ƙafa yana da sauƙi to amma a wata matsala sai ga cewa ya fi kowa kuma zafi haga shi ya ce ba wajibi ba ne yin taimama ba wajibi ba ne yin niyya a alwala ba wajibi ba ne ruwa sai ya kai zahur da sauransu shi a wajen shi ruwa tsahir najis ne kawai ba wani zahur tsahir najis shi ruwa kashi biyu ne a wajensa ba kaza ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne a sallah ma za a ga cewa ya fi kowa ba da hannu kaga shi a sallama ba farilla ba ce a cikin sallah idan ka aikata abin da yake nuni akan ka fita daga sallar ka shi kenan shi abin da yake farilla shi ne ka aikata abin da yake nuni akan ka fita daga sallah ba wai ka ce assalamu alaikum ba inda a ce bayan ka gama tahiya da sauran za ka ce ka mai kwamin ruwa in sha a san dai mai kwamin ruwa in sha ba a yin shi a cikin sallah yana nuna akan ka fita daga sallah to shi yana ganin hakan da in kai ka bar wajibi ne ba wai ka bar farilla ba to za mu ga yana da kwai irin waɗannan da yawa a bangarori to amma za ga kuma a waɗansu fatoyin nashi akwai zafi sosai akwai zafi sosai wanda kuma ɗaliban shi ma kuma sun saba mai akai haka a malikiya in ka ɗauka a malikiya akwai matsalolin da in ka gansu daga haka suna da kwai sauƙi to kuma daga bangare ɗaya kuma akwai masu zafi ɗin haka yin ka ɗauka shafi'iya haka yin ka ɗauka hanbaliya kowace akwai matsalolin da malami ya tafi a kai masu sauƙi in ka ce to za ka bi shi duka ka cokamta akwai kuma wanda masu zafi ne za su zo daga baya mun gane da kyau fahadar lazi nunkiruhu albani ya ce wannan shi ne abin da muke musu abin da muke musu ba mu yadda da shi ba shine mutum ya zamanto kawai yana bibiyar maganganu na malamai ina ya fi sauƙi ya ɗauka ina ya fi sauƙi ya kwasa ina ya fi sauƙi ya kwasa sai ya tattara rangwame duka a wajen shi wannan bu mu yarda da shi ba wa huwa wafqal ijma'i kama tara kuma wannan abin da muke kai din nan shine ya dace da ijma'i na malamai na musulunci kamar yadda muke gani yadda kake gani maganar ibn abdul barri ibn abdul barri ba shi da alaka da al-imam al-albani ba shi da alaka ta cewa sun yi zamani ɗaya da shi ko zamani tsakanin shi da albani ibn albar tsakankanin shi da albani ya kai kusan shekara 900 mun gane da cewa saboda ibn albar yana daga cikin malaman karni na biyar shi kuma albani yana daga cikin malaman karni na sha biyar kaga tsakankana akwai tazara mai girma tsakankanin su to ibn abdulbar ya ce la a'lam fi khilafin haza ijma'u la a'lam fi khilaf shi kuma suleiman ibn barkhan at-taymi wanda shi ibn abdulbar ya kawo maganarsa shi kuma yana cikin malaman karni na biyu zuwa na uku mun gane da kyau saboda suleiman ibn barkhan at-taimi yana riwaya daga daga anas dan malik gane da kyau kamar yadda al-imam muslim ya kawo hadisin suleiman ibn barkhan at-taimi yace ya ga anas dan malik ya sanya hula ta ta burnus ra'aytu ala anas ibn malik burnusan asfara ko wani abu makamancin sa kamar yadda imam muslim ya kawo kaga ashe ba wai jiya bane ko shekarun jiya ko shekarun jiya waccar abin yake abu ne wanda tun daga can dama zamanin da sun san cewa bibiyar rangwame akwai matsala kuma shi kuma ibn abdulbari sai ya zamanto ya yi wa maganar wannan ya ce la'a'alamu da hu khilafan ijima'i ne wanda ni bin san saɓani a kai ba to sai ga cewa ana cewa albani ya ce kaza albani ya ce kaza yana so ya rarraba kan al'umma ya ce kaza ya ce kaza shi kuma inda mutum zai yi wa albani adalci zai ga akwai wanda tsakankanin shi da albani ba zancen sananne ne ya ba aiki littafin shi kawai ya karanta irin yadda za ka ɗauki littafin shi ka karanta shi ma littafin shi ya ɗauka ya karanta ba su ba zauna ba a guri ɗaya ba malamin albani ba ne ba malamin malamin albani ba ne tsakankanin shi da albani akwai tazara mai tsawo ya ba da wannan fatawa ɗin to amma saboda a ɓata wa mutum suna a yi wa mutum baƙin fanti don bayan allah su kyamace shi sai a ce ai albani ya ce kaza kun gane da kyau wanda shi ma albanin bawa allah ɗakowa ce yake allah ji kansa da rahama wa ammar ruju'u ila aqwalihim albani yace amma komawa zuwa maganganu na malamai wal istifadati minha da kuma fa'idantuwa da maganganu na malamai din wal isti'anati biha da kuma neman agaji da maganganu na malamai ala tafahumi wajhil haqqi akan neman fahimtar fuskar gaskiya fi makhtalafu fihi cikin abinda malamai suka yi sabani a cikin sa mimma laisa alaihi nassun fil kitabi wa sunna abinda babu nassi karara a cikin alkur'ani ko sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu akan wannan mas'ala din aw ma kana min habi hajatin ila tawdihin ko kuma abinda yake bukatuwa zuwa ga sai an yi maka tawdihi an maka bayanin sa fa amrul la nunkiruhu yace wannan al'amari ne wanda ba ma musan shi mu fa'idantu da maganganu na magabata mu nemi agaji da su wajen fahimtar gaskiya mun gane da kyau ka kawo aya akwai ayar da za a ga cewa za ta iya ɗaukan ma'ana biyu uku hudu to shi kenan za ka fahimci wata ma'ana ta fi kusa da daidai ta hanyar komawa zuwa maganganu na magabata mun gane da kyau maganganu na magabata za mu ga idan ka ɗauki a famankana ala bayyanatin min rabbihi wa ya tuluhu shahidun minhu yan shi a fasarar da suke mata suna mata magana suna fasara akan cewa a faman kana ala bayyinati min rabbi shine ali ibn abi talib ali ibn abi talib wanda kuma akwai tafasir din da yan kaje zaka samu irin cewa huwa ali ibn abi talib wanda dukkanin su wadanda suka tabbatar in cikin tafasir na ahlus sunna ne za ga sun kawo maka da isnadi kuma sun tabbatar maka da cewa isnadi din ba mai inganci bane irin ka ɗauka jami'ul bayan an ta'amil ayil qur'an da ibnu jarir babari zai kawo maka saboda shi yana kawowa maganganu da dama kuma daga karshe sai ya ce abin da shi yake ganin shi ne daidai shi ne kaza gane da kyau yawwala wa aula hadhihi al-aqwal fi ta'wil hadhihi al-aya qawlu man qala huwa kaza to za ka gani shi ma ya ce huwa ali ibn abi talib amma ba shine ra'ayinsa ba ana to akwai da dama wanda za ka yi ta gani da Allah ta'ala ya ce yana magana akan annabi isa ɗanna na maryam cikin suratun nisa'i wala taqulu thalatha intahu khairan lakum innama allahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila anan kaga Allah ta'ala ya kore cewa annabi Isa ba dan sa bane ko mun gane da kyau to sai kuma cikin suratu ali imran Allah ya ce inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih minhu dinnan suka ce min tana zawa ta bi iyadiyya ko akwai min wanda take tabi'iyya to idan aka dauke ta min ce tabi'iyya anan wani yanki ne na Allah wani bangare ne na Allah wanda kenan da ne na Allah to shi yasa irin waɗannan za ka samu ƙarin bayanin su idan ka koma waɗansu ayoyi din dukkan abin da yake mutashabihi ne in ma ya zamanto a cikin alkur'ani din wata aya ta warware wannan shubha din da wani zai ka maka in ma ya zamanto kuma a sunna an warware maka to idan ya zama to aya za ta iya ɗaukan fuskoki guda biyu ko uku ko hudu ko biyar in anan ba ta warwaru ba to za ka samu wata aya ta warware ta in kuma wata aya ba ta warware ta ba za ka samu na hadisin ya warware to wajen abin da ya shafi karanta maganganu na malamai a matsayinka na sabon shiga ilimi sabon shiga karatun tafsiri lokacin da ka samu waɗannan tafasir ɗin in kana koma littattafai na malamai magabata na ƙure wanda ana kyautata musu zato sai ga idan suka ce kaza din nan ga dalili ga dalili ga dalili ana sai ka samu wani hadisin da ma kai tunda kake baka taba jin sunan shi ba sai gani ka rike shi to na farko kenan shine wajen abin da ya shafi neman agaji da maganganu na magabata akan fahimtar huskar daidai ala tafahumi wato akan neman fahimtar ina daidai din take cikin abin da su malamai din suka yi sabani akan shi abin da babu shi a cikin alkur'ani babu shi a sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam ko kuma abin da akwai shi a cikin alkur'ani din akwai shi a cikin sunna din amma kuma yana buƙatar ya zama tun an yi maka tawdihi shi an yi maka bayanin sa a fili dalla dalla saboda za a ga cewa tubarau ɗinka bai kai ba tubarau na wane tubarau ɗin wane bai kai ya na wane ba tubarau ɗin wane bai kai ya na wane ba yanda kai zaka kallaci mas'ala mai faɗi mai girma ba haka wani zai kallaci faɗinta ba yanda wani zai kallaci faɗinta ba haka ba wancan zai kallaci faɗinta sai ya zama to ka mai da al'amarin zuwa ga waɗanda sun fi ka zurfi a wannan ɓangaren sun fi ka tamakuni wannan duk wanda yake karatun hadisi zai ta ganin irin waɗannan matsaloli din na'am fa'amurun lanun kiruhu albani ya ce wannan al'amari ne wanda ba ma musan shi muna tabbatar da shi bal na amuru bihi bal ma dai muna yin umarni da shi game da abin da ya shafi a karanta littattafai na magabata wani hudu alaihi kuma muna kwadaitarwa a kan shi muna zaburarsuwa kuma wallahi yan uwa haka ya kamata a ce mi idan muna so mu fahimci gaskiya shine littattafan nan na magabata mu doke su keke da keke mu karanta su da kyau mu fahimci abin da suke nufi inda suka yi daidai mu yi musu addu'a ta alkhairi inda suka karkace wa hanya mu nema musu gafarar Allah ta baraka wa ta'ala littattafan nan na magabata akwai fa'idodi gwalagwalai masu inganci a cikinsu li'annal fa'idata minhu marjuwatun saboda fa'ida daga cikin littattafai na magabata ana ƙaunar samunta liman salaka sabila lihtida ibil kitabi wa sunna ga dukkan mutumin da ya bi gwadabe na shiriwa da alkur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam wato dukkan wanda ya shiga tafarki na shiriwa da alkur'ani da sunna to fa'ida daga cikin littattafai na magabata ana kaunar zai same ta idan ya koma can saboda su ma littattafan na magabata alkitabu sunna ne suka fassara قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى ابن عبد البر النمري الله تعالى يجيك أنسى درحمة يتي فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها يا كي وانا مسلمي فعليك بحفظ الأصول ina umartarka da ka haddace al'usul tushen musulunci wanda da su ne ake kafa hujja a cikin musulunci al'ur'ani da sunna wal'inayati biha sannan kuma ina umartarka da ka kula da kyau game da abin da ya shafi littafin alkur'ani da sunna wa alam ka yi sani anna man'uniya bi hifdhi sunani wal ahkamil mansusat fil qur'an haƙiƙa dukkan mutumin da ya kula ya damu da kyau wajen haddacewa sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kula da haddacewa hukunce-hukunce waɗanda suke cikin alkur'ani wato ya damu da haddan alkur'ani ya damu da haddan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa nazara fi aqawilil fuqaha'i yayi bincike ya karanta cikin maganganu na malamai na, na malaman fiqh faj'alahu aunan lahu ala ijtihadihi ya sanya wannan littattafai na malamai da zai karanta wato taimako ne a gare shi akan ci gaba da ijtihadin sa wa miftahan li dara'iqin nazari sannan kuma makulli ne mabudi ne wanda zai bashi damar ya ƙara ganowa waɗansu hanyoyi na tsokaci din wa tafsiran li mujmali sunanil muhtamilati lil ma'ani sannan kuma waɗannan littattafai na malaman fiqhu da yake karantawa za su zamanto tafsiri ne a gare shi bayani ne a gare shi da dangane da abin da yake dunkule na sunnoni ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ɗauke da ma'anoni da dama walam yuqallid ahadan minhum bai yi wa ɗaya daga cikin malaman fiqhu ba taqalidi takalidar sunani irin takalidin da ake yi wa sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama allati yajibu alaiha linki allati yajibu linkiyadu ilaiha ala kulli halin wanda jayuwa zuwa ga sunna yake wajaba akan kowane hali wato ya zamanto waɗannan malamai din na fiqhu yana karanta littattafansu amma bai yi wa wani daga cikin su takalidi ba da yi wa wani daga cikinsu bi ta daidai ba irin bi ta daidai ɗin da yake kamata a yi wa sunna ta ma'aiki bi ta daidai ɗin da ake yi wa sunna shine wajibi ne lokacin da aka gaya maka cewa sunna ta tabbata ta ce kaza ta ce kaza ka ce sama an waɓa ba za ka ja ba to amma wajibi ne idan aka ce maka malam wane ya tafi akan fatawa kaza a ce dole sai ka bi ba wajibi ba ne abin da yake wajibi a kanka shi ne ka gani da mai malam ɗin ya kafa hujja ya kafa hujja da alkur'ani da sunna to wajibi ne in bi ya kafa hujja da kiyasi to kuma ga wancan ya kafa hujja da alkur'ani da sunna sai ajewa wanda ya kafa hujja da kiyasi in je in yi riko da wanda ya kafa hujja da alkur'ani da sunna mun gane da kyau shine yace walam yuqallid ahadan bai yi wa wani daga cikin malamai ba taƙalidanci taƙalidar sunani irin taƙalidancin da ake yi wa sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama allati ya ji bulin ƙiyadu ilaiha wanda jayuwa zuwa ga sunna yake wajaba ga bawan Allah musulmi ala kulli halin akan kowane hali duna nazarin ba tare da bawa ya yi nazari ba ya ce to ni abin nan bai dace da ni ba in dai har ya tabbata a sunna ta ma'aiki dole ka ce sama wa ko da kai baka aikatawa to kada ka kyamaci masu aikata wannan abu ko da kai baka aikatawa kada ka ce to masu aikatawa kuma su akan kuskure suke in dai akan sunna din suke to ka ce lalle abin da suka aikata daidai ne amma abin da ya samu ba mu aikata saboda kaza saboda kaza ba dan muna musan ya tabbata daga ma'aiki ba ya fi sauki a gare ka sama ka dinga fada da waɗanda suke ruko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma walam yurih nafsahu mimma akhadha al-ulama'u bihi anfusahum min hifdhi sunani wa tadabburiha sannan bai hutar da kanshi ba bai hutar da kanshi ba dangane da ijtihadin da malamai suka yi ga kawunan su na abin da ya shafi haddacewa sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma lura da sunnoni din bai ce ba to shikenan tunda dai su malaman nan na fiqh sun yi mai alqur'ani sun sun yi mai gyaran alqur'ani sun mai gyaran sunna shine suka rubuta a littafin shi to shi ya huta ba bukatar sai ya haddace alqur'ani ba bukatar sai ya haddace sunna ta ma'ai saboda an hutar da shi saboda wannan duk wani mujtahidi da ka gani duk wani malamin da kaga yayi wa musulunci aiki ta bangaren alqur'ani da sunna da yayi mushin aiki to bayan da za a yi mutum ya yi wa alkur'ani da suna aiki sai ya zama to ya haddace idan baka haddace ba kana so ka yi magana za a ga lokacin za ka kawo aya ta alkur'ani ka kamo ta ka kamo ta cikin suratul bakara ka cike da ta cikin suratul arafi ka kamo ta cikin suratul arafi ka cike da ta cikin suratul shu'ara to kaga za ga cewa karatun ba zai daɗi ba to haka hadisi ka ɗauko na cikin bukhari kana so ka karasa shi sai ka karasa shi da na dara kudin ka haɗa ko hadisi na cikin musulun na ahmad kana so ka ƙara sai sai ka haɗa shi da na bukhari sai zama to kana ta cafa kiya to amma saboda waɗanda suke karanta masalar taka waɗanda suke karanta rasali naka ba masu karatu ba ne sai su yi tunanin cewa hadisin haka yake irin yadda ayar kayi ta camkawa ɗin gara da busu abu za su karanta ba masu karatu alkurani bisa karanta ba ka rufe alimuna hakima da sami'an basira ka rufe gafurur rahim da sami'un alim to kaga wannan baka haddace qur'ani ba to shi yasa haddan qur'ani yana da muhimmanci ga bawan Allah musulmi shi yasa zamu ga farkon maganar ibnu abdul ibnu abdul bari ya ce fa alayka bi hifdil usul alqur'ani shine al-aslul awwal sannan kuma sunna to duk mutumin da ya zamanto ya haddace alkur'ani kuma ya haddace sunna al-imam shafi ya ce mana hafiza as-sunnata dawiyat hujjatu dukkan mutumin da ya haddace sunna to kuma hujjarsa za ta yi ƙarfi shi yasa bayan ka haddace alkur'ani ka yi kokari ka haddace sunna ta ma'aiki idan ba za ka iya haddace ta ba a matsayinta na mai yawa ce ita to kai kokari ka haddace ko bukhari da muslim saboda kamar yadda a sheikh yahya ibn abdul aziz yahya yake cewa man hafiza as-sahihaini qawiyat hujjatuhu duk wanda ya haddace bukhari da muslim to hujjar shi za ta zama to mai karfi ce saboda bukhari da muslim abinda suke ciki an maka gyaran su komai da komai ka doka kai aiki ne in banda waɗansu hadisai wanda suke yan kala'il wanda ba su da yawa waƙta bihim fil bahasi wa tafahumi wa nazar sannan kuma ya zamanto ya yi koyi da magabata cikin bincike da neman fahimtar ayoyi na alkur'ani da sunna ta ma'aiki da kuma bincike da kallace-kallace leke-leke na littattafai to za mu ga magabata ba irin wannan zamanin ba ne su za a ga mutum ya je shi ya gama karatu lokacin da ya kamata a ce an ci more shi to a lokacin shi kuma zai sa lalaci a lokacin zai sa kasala a tattare da shi mutumin da ya je gama karatu na jami'a ya dawo maimakon daga wannan lokacin kuma zai ce to ya fara jin daɗin ilimi a lokacin za ka fara ganin shi ya yi wa ilimi rukun girma da daraja da ɗaukaka kaga cewa ba shi da lokaci ma in ba na ɗaliban ilimi da sauransu ba to a wannan lokacin zai buɗe fadodi da zaman shan shayi wani za ka kawai in ya samu aikin gwamnati iya in ya je shi ya karantar a ɓangaren gwamnati in ya zo shi to ina yake yana fada shi ya dora shayi da shi da abakan shi ana ta surutu iya abin da zai yi wa yara na gobe wanda bai wuce ya karanta musu daga alamtar zuwa nasi ba shine zai doka ya ta muraja'a ya tashi ya je musu zaka tullo mushi wata fatawa wanda cikin umdatul akami take amma za ga ya ce to za mu yi nazari daga baya haka mai fatawa cikin akhdari take amma zai ce za mu yi nazari daga baya zan waiwaye ka saboda ya je ya dawo daga jami'a gani yake ya gama karatu ya je sidratul muntaha wanda a lokacin nan ne ya kamata ɗalibin ilimi ya ji kanshi akan cewa ya zo shi ya zama ɗalibin ilimi a lokacin zai fara karatu sai zamanto su magabata ba haka suke ba kullum suna ƙara tafiya ne irin kaman tafiya ce ta wanda yake cikin ruwa kana ƙara tafiya kana ƙara shiga cikin zirki suna ƙara tafiya suna ƙara sanin daɗin ilimi har ya zama to daga ƙarshe da suna da liƙa'a tare da jama'a da sauransu sai ga wani lokacin sun keɓance to jama'a kaza su an daina tsayuwa da su an daina zama da su saboda fa'idar da ake samu a wajen su kaɗan ci ana nan ana nan ana nan ana nan kaga cewa sun maida ta kawai ta hawasul hawas cikin ɗaliban ilimi ba sai ɗaliban ilimi na gaskiya mun gane da kyau haka magabata suke ko shi albani a ƙarshen rayuwarsa ai na ganin mun yi magana akan haka sai da ya kulle zama da sauran jama'a sai ɗaliban ilimi wanda su ma ɗaliban ba wai ɗalibai ba na kutuku ba mu ɗalibai masu sunan ɗalibai wanda karatun ne a gabansu ba wai duniya ba mun gane kaga wannan shi ma ce waqta dabin fil bath wat tafahumi wan nazar wa shakara lahum sa'yahum fi ma afalu ya godewa magabata aikin da suka yi mai kyau cikin abin da suka fa'idantar na gwalagwalan kalmomi ya gode musu wa nabbahu alai cikin abin da suka faɗakar a kai sai yi musu godiya ta hanyar yi musu addu'a ta alkhairi wa hamidahum ala sawabihim alladhi huwa aktharu aqwalihim sannan kuma ya yabe su akan daidai ɗinsu wanda shi ne mafi yawan fatawoyinsu maganganunsu wanda suke daidai sun fi maganganunsu na kuskure yawa ba za ka haɗa fatawoyi na al'imawa malika ba wanda suka dace da alkur'ani da sunna da fatawoyin da suka saba wa alkur'ani da sunna ne fatawoyin shi wanda suka saba wa alkur'ani da sunna ba su wuce kashi ɗaya cikin goma fatawoyinsa ba to kaga saboda fatawoyi ɗaya cikin goma ba zai hana ba kuma ka ce ba za ka yi aiki da maganganun malami ba tarar duka daidai ne ɗaya ne cikin goma fatawarsa wanda ba ta kai ma ɗaya cikin goma za ga aka tashi za a haɗa maka fatawoyinsu dukkaninsu kamar yadda muyi magana a baya ibnu da ƙiƙil id ya haɗa maganganunsu dukansu guda hudun a cikin sufuli ɗaya to amma ne ka ce fatawoyinsu wanda ta dace da sunnawa kaga ya haɗa maganganunsu guda hudun wanda suka saba wa alkur'ani da sunna cikin mai sufuri ɗaya wanda yake babba to in kace za ka haɗa maganganunsu wanda suka dace da alkur'ani da sunna ina ga ai sai dai ka yi mujalladat sai ka yi sama da mujalladi goma baka kare ba saboda fatawoyin nasu daidai din sun fi kuskure din yawa an samu kusakurai a cikin fatawoyinsu saboda su din bil adama ne mun gane da kyau na'am walam yubarri'uhum min az-zalali kama lam yubarri'u anfusahum minhu sannan kuma bai kubutar da magabata ba daga kusakurai daga tubatubai kamar yadda su ma da kansu ba su kubutar da kansu ba sun tabbatar da cewa su bil adama ne suna iya yin kuskure to shi ma ya tabbatar musu da cewa suna iya yin kuskure fa hadha huwa talibul mutamassiku bima alaihi salafus salih ibnu abdul barri yace wannan shine dalibi shine ɗalibin ilimi wanda ya yi riko da ƙanƙamo ya yi riko da kyau game da abin da magabata suke kan shi na ƙwarai abin da magabata na ƙwarai suke kan shi idan ya zama to mutum ya ba zama wajen haddace alkur'ani ya ba zama wajen haddacewar sunna kuma hakan din bai hana shi ba karanta maganganu na malamai fatawoyi na malamai ya diba littafin motsa ya karance saboda littafin motsa akwai hadisai akwai fatawoyi na imam malik a ciki idan muka ɗauka muwaɓa ta ya haya a ta muhammadu bin hassan a shebani bayan fatawoyi na al'imamu malika akwai na al'imamu abu hanifa da waɗansu daga ciki ya diba ya karanta littafin bidayatul bujtahid wa nihayatul muqtasid ya karanta littafin wata mazhaba cikin mazhabobi din nan imma littattafan malikiya imma littattafan hanafiya ko shafi'iya ko hanbaliya sai zamanto ya ƙara wa kanshi wato sarwa ilmiya ta bangaren abin da ya shafi karantar maganganu na malamai da kuma yadda ake tattaunawa ta ilimi lokacin da ake zuba maganganu a cikin littattafai ga ɗauki littafin sayo fiƙi sunna na kwara kwanan nan dinnan ta haga cewa littafin shi ma in yana kawo maka dalilai na magabata wannan malami ya tafi akan kaza ga dalilin shi ya kawo maka aya ya kawo maka hadisi to haka kai ma in ka dage ya ka tambaye ka dalilin malami za ka kawo aya za ka kawo hadisi to bayan da za a yi kai shi kana barci yadda ba su hutar da kansu ba suka yi ƙoƙarin wajen haddace alkur'ani to kai ma aka tashi hadda ka yi hadda mai kyau yadda ba su hutar da kansu ba suka haddace alkur'ani da sunna to in ka tashi kai ma haddan sunna ka yi haddan mai kyau kar ka yi haddace kana yi ka na'am wa huwa musibu li hadhihi kuma wannan shine wanda ya dace da rabansa na ɗalibin ilimi yana so ya zamanto ɗalibin ilimi din walmu'ayinu li rushdihi shine wanda yake ganin hanya wanda take mai kyau ta shirya walmuttabi'u li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama wa hadi sahabatihi radiyallahu anhu kuma shine wanda yake bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da shirya ta sahabbai na ma'aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da su wa man a'affa nafsahu minan nadri haka nan ya kamata a ce mu bana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu karasa na na'am yawa wa man a'affa nafsahu minan nazar dukkan wanda ya kame kansa daga bincike daga nazari wa adraba amma zakarna ya kau da kanshi daga abubuwan nan da muka ambata na haddacewa alkur'ani da haddacewa suna da karanta maganganu na malamai mun gane wa mana affa nafsahu minan nazar ko ya kame kansa daga nazari baya yin karatu sai kuma ya kau da kai daga waɗannan abubuwan da muka ambata wa arda sunana bi ra'ayi sai ya zamanto kuma ma yana ma fada da sunna yana fito na fito da sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wani ra'ayinsa wanda yake mai muni wa rama an ya rudda ha ila mablaghi nazrihi sai yayi nufin ya dawo da sunna din zuwa shi inda yake kallo inda shi wannan mahangashi ce inda yake ganin cewa shine daidai sunnar da ta dace da ra'ayinsa yace ta inganta wanda ta saba wa hankalinsa yace bata inganta ba fa huwa dallun mudillun shi batacce ne kuma yana batar da mutane to cikin waɗanda suke rubuce-rubuce akwai wanda za a ga wajen tasihihin shi da tad'ifinsa bangaren abin da ya shafi ma wafaqa hawahu yusahihuhu wa ma khalafa hawahu yudha'ifuhu abin da ya dace da son zuciyarsa sai ya ce ya inganta abin da kuma ya saba wa son zuciyarsa sai ya ce mai rauni ne cikin mutane cikin waɗanda suke rubuce-rubuce akwai irin waɗannan za ga hata shi muhammadu gazali wannan a wannan magana da albani ya sauka ƙasa ya yi magana akan cewa yana daga cikin masu irin wannan ra'ayi daga ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya ce rubuce-rubucen shi na ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa sun nuna mun cewa ashe shi bai ma san ba menene hadisi ne ya ce don yana saha hadisi hadisin da ya dace da son zuce shi yana ba'afa hadisin da ya saba wa son zuce shi saboda shi muhammadu gazali ya yi littafi na sira ta ma'aiki to albani yana kyautata mai zaton cewa mai son sunna ta ma'aiki ne sai ɗaliban albani na daga cikin ɗaliban da suke karatu a nan masar sai suka nemi albani ya yi takharijan hadisan da suke cikin littafin da shi gazali din sai ya ɗauka da wuri ya ce sai na amsa wannan nema da suka yi nauje na na cewa a yi takharijin littafin saboda littafi ne wanda za a karantar da mutane sira ta ma'aiki to yana da kyau kuma a karantar da su sira wanda take ingantacciya ya ce da wuri na yi wa littafin takhariji sai na ba da ahagai tunanina hakan ɗin zai sa shi ya ji daɗi shi mai littafin to ya karanta sai bayyana godiyar shi daga ƙarshe kuma sai yake nuna cewa abinda albani din ma bai ma yi komai ba saboda shi hadisi mai inganci yana gane shi ya shimmuhu daga daga jin kamshinsa ba da karanta shi ba yana gane wa hadisi mai kamshi da hadisi mai inganci da kuma marasa inganci mun gane da kyau to sai albani ya ce daga ƙarshe sai ya bayyana a gare ni cewa shi shi din ma yana daga cikin wanda suna humfi hum anfusuhum fi hayrati su ma kansu suna cikin dimuwa din ومن جهل ذلك كله ايضا dukkan wanda ya jahilci wannan gabaki ɗaya ba alqur'anin ba sunna din ba maganganu na malamai din wallahi wani zaka ga in ka tare shi yana da awar mujtahidi ne a wannan zamani na saboda son hutu ya mana yawa wallahi wani mujtahidi din ba zai bai isa maka karatun alqur'ani tun daga farko har karshe ba baya kallon alqur'ani ya zauna ya karanta maka ya baka izu goma goma kwana shida kalka ce ma a zama ɗaya maka shi kwana shida ya je shi ta muraja'a ya kawo maka shi za a ga cewa ka hada shi da aiki amma kuma duk da haka soke ka ce mai malami bayan haka ba zan can ko arba'una hadisi ba zai iya kawo maka aka ba amma kuma ya ce ai na hannu ala ala tariqi as-salafi salih bai ma san ba a hanyar as-salafu salih abin da take as-salafu salih karatu suke karatu suke ba wai daga baki bane as-salafu salih yake bayyana sai kai karatu karatu karatu karatu karatu ba sai zaman to mu ba ma karatu kuma muna fada da masu karatu din wani malamin ya kashe shekaru 50 yana yi wa addini hidima yanzu ka dauka albani tun bai wuce dan shekara 20 ba yake yi wa addini hidima shekara shi 80 a duniya da wani abu kaga shekara 60 yana yi wa addini hidima wanda wani za a ga cewa bai wuce shekara biyar da fara karatu ba saboda an dasa mai kin albani a zuciyar shi za ga yana cewa albani bataccen malami ne kai yanzu mutumin da ya faɗi haka yayi adalci to za ga wani ba karatu yake ba ba komai ba bangaren alkur'ani din ba za ka ji daɗin karatun shi ba bangaren sunna din babu ita dama ba zancen sunna ake ba kawai sunna din daga baka ne sai sanya cewa mutane shi ahlus sunna ne wala akwai wanda za ga cewa daga baki suna cewa su alu suna ne amma in ka tare su mai ce suna nan mu'amalar su za ta karyata maka cewa ba suna suke ba na za a ga in a haka ko gaisa da shi zai ce maka alu suna da suna amma kuna mu'amala da shi kaɗan in ya girma maka da kuɗi to za a gano alu suna ne ko ba alu suna ba tun daga nan za a gane cewa alu suna ne kaga alu suna ba zai cuce ka ba ko bangaren za ka ba shi amana ta dukiya ba zai ci amanar ka ba to mutumin da za ka ba shi amanar addinin ka kafin ka bashi amanar addininka ana so ka bashi amana ta dukiya idan ka ga amanar dukiya ma bai rike ba to ka ga addini ba zai iya rike shi ba shi yasa imam malik ya ce na samu malamai na samu mutum saba'in malamai ne gagga a madina wanda kowannensu in ka ba shi amana ta dukiya ba zai ci ba amma kuma ba za a ba su amanar ilimi ba so yanzu a wannan zamanin namu a wannan zamanin namu wanda ake baiwa amanar ilimi din ai wanda ma barayin dukiyar ne an gane ba wai ka ba su amana ba ta hakan suke so su amshe ta hannunka wata ɗahama filfatuwa bila ilimin ya kusa cikin ba da fatawa ba tare da ilimi ba fahuwa a shaddu a'ama ba a ballu sabila albani ya ce wannan shi ne mafi tsananin makafta in akwai makahi makahi kala-kala ne to amma shi wannan makafta tashi ta fi kowata makafta tsanani an gane da kyau tamannaita an tumsiya faqihan munaziran bi ghairi ana'in warjulul fulul kana so ka zamanto malami mai tsokaci mai maganganu a cikin addini amma kuma ba tare da ka sha wahala ba ce wannan hauka taka tafi kowata hauka hauka kashi-kashi ce amma dai taka mai karhi ce to mutumin da za a ga cewa shi bai yi karatu ba kuma baya karatu amma kuma duk da haka so yake duk wata fatawa in ta zo shi ma ya kuda ya yi magana musamman irin wannan zamanin namu na yanzu ga facebook ga twitter ga whatsapp ga kaza ga kaza ga kaza da aka yi ta ganin waɗansu wanda ɗaliban ilimi ba su kai ba amma kuma su yi ta cattakar malamai manya da bai dace ba wannan wa adallu sabila kuma shine mafi bacewar hanya fa hadha huwa al ma bihi khafa'un fada'ani an bunayyati tariqi albani yace wannan shine gaskiya wannan shine gaskiya ma bihi khafa'un ba buya ga wannan magana ba buya gare ta fada'ani an bunayyati tariqi kabar ne daga hanyoyi wanda suke na na abin da ya shafi burtali mun san burtali na'am bunayyati tariqi burtali irin hanyoyi wanda suke na tsakankanin bishiya da bishiya wanda wani lokacin yawanci dabobi suna bi ana ce mai burtali kabar da irin hanyoyin da burtali ne ga hanya wanda take a fili karar babbar hanya a raka magana akan karamar hanya ta burtali wanda mutane ba sa bi sai ma dabobi kabar ne daga waɗannan ga hanya a fili karara shi yasa waɗansu albani suke cewa yana da kwai zafi shi albani gaskiya ce yake faɗa ana ya kamata mu farko na'am subhanakallahumma bihamdika na'am kai kai kai kai albani go ai ba ma magana to ya sha qur'ani ya sha sunna ai dama kuma alhamdulillah Allah ya mai baiwar abu Allah ya mai baiwar abu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am